أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إني أخ إني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى مسمى إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دار في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنهم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu a markas ahli sunna da jama'a wanda ke mulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna alhamis 17 ga wata na ramadan hijira shekarar 1442 wanda ya dace da 29 ga watan hudu shekara 2021 a darasi na jiya muna cikin surata saba mun tsaya aya ta hamsin daidai yau insha Allah za mu tashi aya ta hamsin da ɗaya ta wannan sura surata saba insha Allah kayan nan na gama tambaya guda cewa mutum ne yana cikin mota da mutane sai wani gito musu suka shiga daji da suka wani a nan ya tambaya wata kafara ce ta kama shi shi duroban da aka jitowa da mutane a cikin motar shi to kamar da yadda wadin yanwa ba kowane lokaci ba ne ba duroba inda aka shiga aka mata a motar shi zai biya diya ko ya kafara fasta za a yi ta shari'a ta musulunci shari'a tana diba wannan duroban mai a cikin nashi idan babu wani abu na shi ba magana kafara ko magana diya da zuwa na gaban da wani wani ne kuna ta yabi to muku da kan hanya ya ku shiga daji hake nan kowa ya mutu a wannan mota da ya gitowa da kai duroba da fasinjan shi wancan da ya gito shi ne masu'ul shi zai kafara ko diya ta waɗannan da aka tambaya waɗannan fasinja na wannan mota da ya gitowa wanda ina tuka mota kuma kake to mun muka wadi ni ma ina ciki Allah ne hudan ba abin da ya hau kan duroban wannan mota tunda ba abu da yayi nashi kuskuren iya ga wani duroba daban da ya jawo hadari wancan duroba za a kama shari'a shi za a tambaya diya kuma shi za a dora ma kafara ta kashe mutane a kan kuskure wannan shine magana amma wanda yake duroban wannan mota ya gidowa bai bai diya kuma bai kafara wallahi ba babu ɗaya cikin abin shi sai aya ta hamsin da ɗaya ɗaran ma bismillah bismillahir rahmanir rahim ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعيد نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت أنا الله سبحانه وتعالى يا بام لبار حال قيامة hali da wasu za su shiga a yilin kiyama balle a nan bayani ne na marasa imani masu karyata da wani kiyama a nan duniya suna ture ta cewa babu ita alakasha manzan shi walautara inda har za ka ga izfazi'u lokacin da su hurgita eh su hurgita su rikice mana ka hurai wa ukhudhu min manafala faut za su hurgita saboda tashin hankalin kiyama ga azaba gadan gadan ta tun kawo su kuma falafon ma da mun guje mata nan ke da kaga abin tsoro ko da kaga abin mamaki da kaga abin tausayi akwai abin tashi hankali kwarai inda za ka ga halin waɗannan mutane idan fasiru dole za su hurgita falafawa ta kowane hurgita ta ganin azaba ce kuma wani azaba da suka gani falafawa ta ba wata maguza ba wurin guje mata wa uku zumi makanin karib za a kama su da malanci daga wuri mai kusa kenan suna hurgitar ana kama su da azaba ba ba ta lokaci eh kai tsaye ne ba ta gama azaba zai gama a halin da ta ba shi ba damar gyara wa qalu amanna bi yanzu za su ayi mun imani eh mun imani wani kiyar mun yarda haba Allah ce wa anna lahum tanawush ta ina mun ana amana ba shi a tanawul ma a tanawul ta ina za samu wannan dama imani bayan a duniya an musu yabu su imani ba ta ina samu wannan damar cimma wannan guri na babu dama wannan haka tauri za su yi a duniya da su iya he kiyar da gadan gadan suka nema Allah a mai da mu kuma sun nan daga cewa walau tara idul mujrimun na kaji rubusun da rabbin ina za ka ga mujrimai lokacin suka suka sadda kai na kunya a wajen ubangijinsu suna magana rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mu'minun sai Allah a maida mu mun yi mun gani da idan mu Allah a maida mu duniya za mu yi na kwarai za mu yarda haba wuri ya wuce eh babu dama Allah ce wa anna lahum tanawush ta ina za ta mu wannan dama cin ma wannan guri nasu min makanin ba'id wurin ya nisa ana imani a duniya a duniya ake wa'azi a gyara don lahira an yi an yi bai dau bai gyara ba sai bayan kiyama ta tashi daga neman wai a ba shi dama ya koma duniya gyara ina wuri ya nisa shi ne ta ina ta ina za ka samu damar shi wani burin naka min makamin ba'id daga wuri mai nisa lahira ta yi nisa ma duniya ɗan wannan jan hankali ne ga mutum lokacin da ake nasiya wa'azi zai kokarin gyara idan ka ɓaci kiyama to ba dama a gyara ko mutum zai nadama mutum sai ya guri a wani zai gyara zai imani kuma dama da babu ita a nan aka ba mu dama a nan aka ba mu dama ta shekarar ɗari kada sabon Allah yau ku tuba shi kenan a wajen Allah shi Allah bai da matsala ta irin ta mutane Allah gafurur rahim ne mai gafara ne mai jin ɗaya ne kai shekarar nawa kana ɓanna in dai ka tuba kafin mutuwa to Allah mai iko ya gafarta maka kuma ya sa ka gidan aljanna amma kakka yarda sai ka koma dama magana ake nama a gyara ka yi mutuwa ta zo ne ka yi kiyama ta zo amma in ta zo ba dama na Allah ci gaba وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب وقد كفروا به من قبل wannan mutane sun kafirce ma wannan wuni na kiyama ko imanin kafin wannan ranar kiyama a duniya sun kafirce halin su kenan sun kafirce muni kiyama kayan su wani halin ganin azaba dunku wa ya kasifu ne bilgayib a duniya suna jiwa da gaibu suna hakashen banza suna magana a kan kiyama da ra'ayi a kiyama wata kiyama lahira a za a za a waye shi mai ba za su kiyama ne ba suna maganganu a kan lahira suna gaita da wani lahira a lokacin da bata ganta ba mai makanin bai da mana tana duniya suke inkarin wani kiyama babu ta ta zaman gano to nan mutane Allah ce wahida bainahum wa bain ma yashtahu za a shiga tsakanin a sa hijabi tsakanin abin da suke gudu na malaman tafsiri na fasara cewa imma ana nihi wahida bainahum wa bain ma yashtahu za a shiga tsakaninsu da irin abin da suke jin daɗi na duniya za su fuji'a a ɗauke wannan ni'ima ta duniya ko ku a wannan abin da suke buri na maganar a ba su dama su koma su gyara babu dama Allah ya sa su jafi babu wannan Allah ce kama fi da a sha'imu kamar yadda aka yi da wasu kamar su domin ɗabi'ar mutane akan musu wa'azi a yi ta kira a gyara a gyara sai azaba gadangadan ta zo za ka nema a yi imani a gyara suna cikin wani halin tun da basu ba imani azaba ta zo a kare haka aka yi da sauran al'ummomi kayan su basu ba imani sai azaba ta zo suka nema su imani abin da babu dama al'umma ɗaya jama'a ɗaya allah ya keɓance da wannan abu a zo da azaba ku yi imani a kimanin mutanen yin musu su kaɗai ne allah ce wanda ya ma wannan baiwa wanda aka yi kira aka yi kira ba su ba imani azaba ta zo ga dangadan suka yi imani allah ya karbi imaninsu ya gawarta musu su ta iya kama haɗin su ma kuma allah ya ƙaddar sababin kuskure ko gaugawar rashin haƙurin annabinsu yunus alisalam ya yi ya yi ya yi imani sun ƙi kuma ya yi jin ƙamanin imaninsu to matsalar shi ya ga azabar katta zo iya ciki ta yi samu umarni daga Allah subhanahu wata'ala na ganda zai sai ya huta ya nemi tserewa ya bar wannan jama'a ta shi don ta azaba ta ci mata ne amma bai jira wa kuma Allah ba kamar ka sauran annabawa shi ne kuskuren shi shi ne Allah subhanahu wata'ala kuma azabar gargarin ta zo sun ga azabar gata nan gargarin za a haɗa kanta su suka zo suka nuna annabinsu ya tsere babu shi ya tsere tuni ya ban babu shi sai babu shi ya tsere shi gudun ne gudun abin kai zo ya ci kusa hikima Allah shi kullum Allah Allah Allah mana su ma da tun mana gudun komi ko ba wai kika wannan laihi ne azaba da ta zo amma azaba Allah annaka yunus da kamar sauran na bayan da ta ka zai ka da ko amma azaba ta fata ta nan ba garin zai ba shi sai ya huta kayan azaba ta ya shiga jirgi da tsere wanda su kuma sun zo bayyana can Allah bari umarni ki aka Allah kaddara abin da ya takaice wanda dai abin suka tarar na ce an ya shiga cikin jirgin tsere Allah kaddara wani jirgi abin ya rage wani aka ce dole ya rage wani ya za a yi aka yi ƙura'a aka aka ƙura'a to sunan wani ya Allah kaddara sunan Yunus wa cikin wanda ya shiga ruwa aka ɗauke shi aka jefa cikin ruwa Allah ba ki umarni ya haɗe shi su can sana nan sun zo babu alba annabi Allah mai da azaba Yunus ya kare jarabawa shi a cikin kihi Allah ba ki umarni ya zo ya amawa shi a bakin ruwa Yunus ne ya koma cikin jama'a shi kuma ya ci gaba da kira suka zuka bi suka suka ga imanin Allah su kaɗai imanin baiwa suka zo annabi ya dawo suka zo sun ga hazaru ba mu da kadama kowa bi ba ka dama kowa bi an ka da kan ka karanta eh ba ka dama Allah mun lafiya eh yanzu ko yaje ko yanzu ko yanzu ko yaje jagoranci ba da kiman su jagoranci ko Yunus ko yaje kai jagoranci ba ka cika mutayya ko yanzu ba ka dama kowa ya rana da sun rasa haka aka bi to kenan haka aka yi tsaron al'ummomi lokacin zaula azaba sai sun yarda kuma abin da babu dama shi ne tafi lafi kenan babu magana haka aka ma kama fulu bi a sha'in haka aka ma kawunan yan uwansu kamar su min gaba da kayan suwa ina innahum kanu fi shakkin mudib wannan suna cikin shakka mai dogewa mana kullum ana sakira suna nan cikin wani basu bai yarda ta hakika har azaba ta shi yasa wata abin sami su ci gaba bismillahir rahmanir rahim الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله Allah na gode ma kanshi da kanshi na tabbatar godiya ta hakika ta tabbata ga Allah shi ke da haƙƙin cikakkar godiya ta hakika Allah shi ne fatirin samawati wal ard shi ne makakin halittar samai da ƙasai mana bai gaba model a wajen wani a ce ana ya gani a akwai sama wuri kaza ya ga irin da ko ƙasa shi ne asalin fatir shi ne bilabin abbas ke cewa cikin kalmomi na hikima na balaka ta larabawa ce wala ina karantawa musamman mai haƙiƙanin fatar mai fatar mai ma halitta ce ko mene ne halittawa wurin ya ce ina nan wata rana ce wasu 'yan ƙauye larabawa ƙauyawa su san larabcin haƙiƙa da taushe na asali sai na samu sai ya ƙauye da arabawa ba ɗan wa ba gana ba mutum ya ƙauye na mara ya wuce an gama harin shi ingilishi banki banki wani ana beno ana beno ana banki duk ba wata ce duk turanci ne mutum da jiyar da turanci ne ba ba wata ce na mara eh ya ce maka ba su kuro wai wata ce ba wace ba ko ingilishi ne beno harin shi ce so duk wanda ba wata na banki waye duk a gashin haka duka hausa ba ci game da larabci da hausa da ingilishi da ka dan ka kauye da hausa dan gari ka hausa sai ka je kauye karkara to su ma larabacin da bisa su ga su larabaci da kauye ta anan anan zan ka kauye wajen wajen wajen wajen wajen renuwa ta ciya to yace wallahi ban san ba ma'anan me hakkin fatar sai kuma na daga da wasu ɗan kauye ana rigima akan wata rijiya sai shi ɗan iya cewa ana fatartuha ana fatartuha ya gane me yake ya karki kan rijiya shi ya ware yin ta shi ne farko wanda ya gina rijiya ke shi wanda gaba ya zuwa gyara ta ne mana fadartuwa kina ba ita ce shi ne farko wanda gina ta shi ya fara rijiya shi ya fara gina ta mana fadar wanda ya fara abu kurum ana ta khalid ya halitta ya da ma ina shi ne amma ci fadar abinda babu wani irin shi har in kai shi fadar kenan Allah shine makagi mutum a kan makagi ke shi kaji kan shi shi kirayar kan shi shi yambantan kan shi su zaga duka ya yi yambantan kaza ba aka suka jago ya yi shi fara kenan kudu kan shi ba ba ba ba abin a wajen wani kenan allah shi ya ƙaibi halittar samai da ƙasai babu inda ga misali kuma Allah shi ne jami'in da mala'ikata rusula shi ne ya zaɓi mala'iku a zaman ɗan aiki zuwa gabanin shi wa'annan mala'iku wala ce uli a jannatin masana wa sulata wa ruba wannan huka akwai masu huke biyu akwai masu uku akwai masu hudu ya ce wa yazidu fil khalqi ma sha wannan an gaya maka uku uku biyu uku hudu kuma iya ƙara abin da su sun halittun shi a nan sallar sanar ruwa inda na rasu harkar su mun zana kira da ba cewa na ga jibiri na mai wani gani ya ce ya ce daga kanun sama da ƙasa duka spasa ya cika daga sanar da wani tsarki gaba daya ya ce yana da hukuki ɗari shida laka jibirin hukuki ɗari shida gare shi shi kadai yawan malakun kuna hutu ala ala kasan kayan shi girmansu da komunsu da yawansu Allah ta isa amince na ke labari mala'ika guda cikin mala'iku takwas masu ɗaukar arshi ko cewa girman da yake tahiyar tsakanin kunne shi wannan kunne hata kunne ta ƙasa da ka haɗa ta yi kasan kwana nawa ta yi shekara 700 shekara 700 mala'ika ɗaya cikin hamalatul arsh maslukan arshin Allah shi daya wani ba ba kama ba zan ba zan girman shi ba a kai da girman ka tsakanin kunnan ka da kawo ka aka aka ga mutum eh take ba ko sauna take wannan tsakanin kunnan kunnan shi ne na lekin kunnan shi wannan karshe da ka hada ta shi da dukkan nan ciki haka malaku suke yawa kuma suna tasbi suna kaskantar da kai da Allah suna cikin kaskantar da tsoro amma mutum ya rigima an kai ya rigima dan kai ya rigima ya bala rigima ko shi da Allah ke tawo da sana aka sai sai sai sai jadala ya ko rigima na dan sana aka sai sai jadala rigima ba kamar da rigima ga rauni ga rigima dodo ba rigima suka ce Allah ya ce kenan mala'iku suna da wuke masu biyu masana biyu sulata masu ruba da masu yazidu fil khalqi ma sha Allah yana karawa cikin wannan halitta abin da yaso kara kuma inna la ala kulli shay'in qadir kuma Allah mai cikakken iko ne akan komai Allah mai iko akan komai
ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم نعم ان wannan aya mushurarta da kyau tana magana kan aqida kan imani wanda yau shine matsalar duniya a yau rashin yarda ko fahimtar wannan aya ire-iren wannan ayoyi Allah subhanahu wata'ala ya ce ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha duk irin abinda Allah ya bude wa mutane lin-nas da mu ake magana duk abinda Allah ya bude wa mutane rahama shi ko mun bangare ne ruwan ne arziki ne kudin ne menene Allah ya so mu ta wata rahama fala mumsika laha duk duniya kasa kasan ba mu iya rike wani abu ya ce idan bai san ko yan kaza ne ɗan wuni kaza ne ba za ku samu kowa ne fala mun suka da halarci kowa ne in yi ba komi gobe ba ku ta ce mai rahamatin kuma ta ma ya fita duk irin abin da allah buɗe mu allah sun sai wani ɗara mashi fala mun suka da ba mu yi da yan wani musa haka mai imani da haka kuma ya ce wa mawai musulmi abinda kuma su riki arziki ne na ruwa arziki ne na kai da kawo menene ya yi riki fala musu da lahu min ba'adi duk duniya a karkata sama labarin mai saka muku wani nema yau jirgin duniya yawan wani imanin wani shi ne a sa mana dokar dole muna kallon gaskiya a danne gaskiya a ƙarya a yi ta rikici wai an ce he mun bi kaza tsari kaza he shi zamu bi ko muna ga sai in wani ya hau shi ne zai kawo arzikin an ba shi ba mai kawo arzikin ko wani don bai san mu ne don ba san mu ne shi yasa muka cikin matsala na farko zirgin shi duk ɗan haina ka tarbaci shi ne wani in wani ne ni mata zo tun arziki da kashe kashe ya zo kuma ba wani bane ba abin zo ba tsaya eh babu wani tarata da zama ne duk wani ne kamar shi ba ubangiji me ya ce haka ita kamar shi ba ubangiji namu ga an talauci wallahi wani ne za a ce ko kai tsaye ba shi ba kasa wani ne ba wani sura Allah kun da wani ne ai lokacin wani ne babu talauci haka da ce in kuma ta buɗe ga mashi da wani kai aiwa shiga tsaka da wallahi mashi Allah kun ba mun kai amma kan Allah ta haka haka mutane kullum tun tafi dan arzikin ya zo wani Allah ta iya nan shi ne a sama ya ce shi ne a ta mai godiya ba ba gode mana a ta yaban shi in takara ta zo da gudu a takara shi ne shi ka arziki a Nijar to matsalar da nake ne to wannan da Allah ya ce mutuna duk abin da Allah ya buɗe mu ba mu yi rikewa an kuma yi rikin wala ba mu babu ina kamata a ji a nema kurin allah abu abin da yake so a bi shi ya bada in babu a koma gare shi ake koma wani shi kuma zai karbi da ranar mutane da rashin hankali mutane shi wanda kake cewa shugaban kasa kaza kaza daga ta bace da yanci har a tattara malamai a je a je a yi adda haka yace ba daga ta bace da yanci a tattara malamai a yi kuma ne ka duk da ana ce ba kasa ba addini ba ta a ce cin ba ta addini amma da ta an ta wuta malamin da kira ya ce a ji a sauka a wasu ba mu yawa wani gudi ba shi ne mutane da gaskiya asalin kira Allah Allah ce mazan da kuma ta addu'a a ta addu'a ta sa ne ana ba tele gaji kaza an gudu masallaci da malamai da ta addu'a gaji kaza gudu wa bi an koma ga Allah kada shi maka ce asalin kira muku ya an koma ga Allah to shi kamata Allah a koma a ba a nemi yarda shi tana ka mai yarda yarda Allah ne mai yarda Allah ta abin ayi abin da yake so shine numin da Allah ayi abin da yake so na gyara ga abin da Allah a hana amma shi ne zama da Allah shi da wani mulki a ran kaga ba kanka wahala zuciyarka ka tarbi da kowa wallahi ka tarbi kowa a duniya kowa mun tsaye shi wallahi kaka sa shi zai maka Allah in ya so ku alheri sai ba ku shugaba na kware adali Allah ne so ku alheri sai ba ku na kware amma tushen abin yan koma ga Allah ka ji wanda ta ciyar su da masha Allah shi ta su kalla a sha'atar mai na halittar abinda Allah so kaso ita kalla da sarki shi Allah ma'ana ce masha Allah sun mashi ita wahala ba abinda Allah so kuma kai ma ya kaso kai bayan san Allah ne Allah kuma ta hanyar abin ba lai bane ba amma a gode ma wani ayyar amma zuciya mai zamanto tana dogara ga Allah kai shi ne madogaran babba kuma sa duk abin da yake zai ba ki Allah za kuma shi zai warware ba duk abin da kuma an mena matsala Allah zai warware kuma me ni mai da kasace mu shi ya nuna laka cewa wa in yamsaka Allah bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda farzani Allah kala ce ba in Allah ya nuna wani bala'i sai Allah ce ba mu yayi fala kashifa lahu illa hu ba ba mu yayi bala'i in kuma alkhani yayi hu fala ba mu yayi turewa Allah abin da sauke shi ne cewa ma ya fita hillahu da nasi mai rahamatin falamun su kala duk abinda allah buɗe wa mutane na rahama ba mai rike ta kuma ma yusuf abinda kuma yi rike na rahamar falamun su lahu min ba'adi ba mai sakin wannan rahama bayan allah ya rike ta wa huwa da azizul hakim allah shi ne mabuwayi kuma mai hikima cikin tsarin shi ci gaba يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون يا أيها الناس Allah ya wannan kira ya kira kowa da kowa kowa da kowa ga kira da Allah ce uzkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'mar Allah kan kowa kafiri da imani sai tsaya kai tunani ni'mar Allah da kake ciki ta farko ma ta samu ka ka wanga gaba ta taimaka har ma da ganin ka ka gani kun ba gani kai ga kana a sami ni ma Allah kewaye da kai Allah ka tawai hal min khaliqin ghayrullah yarzuqu min as-sama'i wal ardh bangare guda shin da kamar mutane wai akwai wani daban wani mahallici banda Allah wanda ke ba ku ci da sha yake arzuta ku tsakanin sama da ƙasa sama ta kawo ruwa kuma laka hikimar ƙasa a shibka a cikin ta a samu tsoro akwai mai wannan aikin banda Allah babu shi ya ruwa ya shirya ruwa aka tsara ma ƙasa an yi shibka kana shibkawa ka ɗauko cikin hannu ka ɗauki babu nawa cikin ma'ada aka rubuta cikin hannu cikin hannu ya isa wannan sai kai babbuna ma biya albarka cikin hannu inda ce daidai za ka shuka yawo to ka shuka yawo aya cikin da ƙari inda daidai za ka zuba za ka wuto aya sai da aka yawo an gama yawo sai ka zuba tiya ɗaya daga tiya ɗari ko aƙalla aƙalla ɗari ka ɗauka tiya ɗaya ka ɗauka ya wani tsari a zuba kana sawa cikin ƙasa kurin ana ruwa kuma ba ta a nan hatta ta tsoro lokaci ba ga hikimar Allah da Allah ya tsara wani zamu rayu mutum mu sha za ka ɗauko hatsi ko dawa ka sa ka danna ka zuba kare ka saka meda ba ka ruwa ba wannan tsoro ai yana iya gusu ko arewa ko ƙasa ko me za bai ya da sama don saboda kai don kai aka tsara abu ba ya da yan ƙasa ba suwa suwa ya ƙasa kai na sama sai rike rayuwa sama sama sama ƙasa ya ka tsara tsaron an sama din da aka sama zai mutu bai a yana ya ƙasa yanzu shi ka zuba wani kan hannun ƙasa wani kusa wani haka ke ba wani mutu wani tsoron a da haka suke na kwaikwayo ka zuba ba ruwanka wai kare da tsoron sama ne kun shiga kun gari kun eh wani sama wani ƙasa wani kusa wani arewa wani ayyan ma da haka ke so sai ka danna ma ka danna ma kullum zai mutu ne sama ko da ka zo ka gyara ka cikin kuma maka ganka maka ganka ka kama na shiga daga fa abin haka ɗaya ba ka ba ku ɗaya kuma wani wata laboratoire duniya wata ilimi ita za ka iya maka a in ba da ba ne ba ne ba ne ba ne da hana ya kunya gama an gama gama yake badawa an yi an ta kuma ta gama kaza ta gama ya kasa aure kaza ya ka yi kallo an masa wata biyu shi da ya maka ɗage bincike kurin gama shi ake gami Allah zai bada ba wani mun dashi ilimin shi bane ba ba abu ɗaya da kuma ta kai kurin haka Allah ya tsara hikimar Allah ce an gama kaza kaza kaza kaza ya samu kaza shi ne kurin bincike na da muke ba abu ɗaya na shi Allah ce ka tambaye su hal min khaliqin ghayrullah yarzuqu min as-sama'i wal ard shin akwai wani mahalicci banda Allah yau da yake an tafi daga sama da ƙasa babu ta alata la ilaha illa babu abun bauta da haka yana babu mahalicci ba shi ba haka babu abun bauta da gaskiya ce shi Allah ce fa'anna tufakun ta yaya ake karkatar da ku daga Allah mai wannan iko mai wannan kudura a karkatar da ku zuwa gaurin shi kun shi hankali Allah sama kan da bare ci gaba وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور وإن يكذبوك كم وانا حالا متعني أنا أنا بانا محبولي كيكا دامو وانا أشياء كي يكاتي وسيدا وسيدا إن هر أن كريتا دكي باقريك هاروبا فقد كذبت رسل من قبلك حقيقة أن كريتا دمالزلني كاين كي كي مرحبا أبو ميور دامو بكرا بكرا كورا كده ما لبشي haka nan karka damu da karyata da wasu karya ce karka damu wa illa Allah turja'ul umur duk an kare al'amarin gaba za ka tara gaba dai a koma ga Allah ba ka dame Allah ce gaba ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakum alhayatud dunya wala yaghurrannakum بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير
التي يا أيها الناس كرة دي متى inna wa'adar laiha lalle alƙawarin Allah ma gaskiya ne alƙawari da Allah yi zai ya aiko da annabawa su isar da saƙo ga bayi a wannan duniya wanda ya bi maganar Allah a bashi sakamako a ranar kiyama na gidan aljanna wanda kuma ya ƙi bin umarnin Allah sakamako na gidan wuta wannan tsari da Allah na wani kiyama wuta ko aljanna wani alƙawarin tashin kiyama ma haƙ alƙawari ne na gaskiya falata ƙorarnakun hayatun duniya kada wannan kai da kawo wata duniya ta ruɗe ku jin daɗin duniya gine-ginen duniya kuka kamar kun kawar matsayi ma kuma buku bukatar ma lahira ko Allah kurum a duk matsayin rayuwar duniya kada ruɗe ku ta sa ku manta da shirin wannan rana ta ƙarshe duniya tana da ruɗu tana da abu da yawa na hayaniya masu ɗaukar hankali in wani wata hayaniya ce da take cikin duniya wallahi wata hayaniya ce duniya iri iri hayaniya iri iri ruɗu iri iri cikin hayaniya iri iri iya wani ɓangaren da tsira wani ɓangaren ya zai da ala kasa da mu duniya ko ruɗu a cikin Allah ke mana kashe to wannan rayuwa ta duniya ta turbi wala ya kurran na kurbi na da gauru kakku yarda mai ruɗi shi ɗan ke iya nan dare da rana neman gamawa ke ku da kuke manta kuna wani araban amma shi ne san shi kullum yadda ka san ɓarawo da mai kaya ɓarawo da mai kaya binka yake yaya kai da kaka fada kai ya fi shi ma shi iya nan ma ya zai samu kai saka ki kaɗan yanzu a nan yadda yawa ko ɓarawa ma jira yake wani da sauƙi kan inji ban ko ɗaga tsere yana zaune a farki yana muna kana karatu shi abin da ke shiri daban ana karatu a aya na aya da aya na hadisi shi abin da ke sai daban ya so da ke hankalin gudu ko eh haka kowa da shi to mashidan haka ne ya ɓarawo shi ɓarawo in sace mai ka sai wani shi ɓarawo shi ɗan yake da kai gaggawa ta yi can ba mu dama gyara shi ɓarawo shi kai ka sai wani kuma kuma kiyama ba ka sakamakonka a cikin abin shi amma kaga shaidan wallahi an ba ci in ta ba ci ta ba ci Allah kiyaye ta wani Allah ya barka shi ne mai hankali da shi iya nan yace inna shaytana lakum adu kuma ga mun lalle shi ne shaytani kuma game da ku yana da maki ne ba sarami ba kuma ya mun kuma ne fattakhudhu adwa kuma kuma ya dokan maki nan kenan kai ma kai hattara sai hatara tun farko Allah ce lokacin da aka yi umarni ga mala'ikun da su da adafa sajaru illa iblis kana min al-jin fa fasata an amr rabbih Allah ce afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu tabitha lizalimin badala Allah ce shin wannan an ga iblis tun farko tun da aka bashi umarni ma baban Adam sujada shi bin yake bin umarnin Allah Allah ya mai albarka ya ima wani Allah ya ce Allah ta shi yanzu wannan shaidani ne za ku ɗauka masoyi ku ɗauke shi abin bi ku bar Allah Allah shi Allah wajen wannan masanya ku ɗauke ɗan adawa ku masoyi shi ne mai bin munin shaidan mai bin saman Allah ana gyara gyara ya ga shi ne daidai mana kamar ya bi ya bi shi iblis ne ko ya bi makiyin gane da jan kamar gabi shi kuma ya ce inna shaitana lakum adu shaitan game da ku makiyin فاتخذوه عدوا وكيش مد انما يدعو حزبه ليكون من احساب السعيد شي da man kun geshi fama da kai da na ya za a yi samu jama'a abokan zama a wuta iya kiran jama'a shi dan su zamanto daga cikin yan wuta wannan shine kiran mutum ya hatara kullum kana tare da shi dani kun ba rabuwar ki annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani cewa wannan shi dani kowa akwai wanda bai rabuwa da shi akwai shekaru masu ɗaya da kawo zuwa yawon da akwai shekaru wanda bai rabuwa da kai ga mutu wata ranar sallallahu alaihi wasallam yake ce mu aisha baya ya fahimci ta da ta hau ta yi zahi ya ce aisha ko dai shiɗa na kanin shiɗa na kanin mutu ya rasu da nake da shiɗa ne ni ce kuma shiɗa na rasu da ya ce ai kowa ya shiɗa ne ya shi ta kai ma ce ni ma na shiɗa ne ni ma da nawa kenan kowane mutum iya da shaidani wanda yake tsira kwanci ya ce sai dai ninawa allah taimake ni ba ya umarni da kowa ya musulunta bai umarni da mu ba ake yi da alkhairu na annabi ne ya musulunta ba nan ba na annabi ne aka taimaka yi musulunta haka ne muna cikin hannun kenan muna cikin kenan lokacin mai hattara bai rabuwa da mu wannan mala'ika wannan shaidani ne kullum tare ke kullum tare ke dan wannan shine mata mai imani musan da haka ne shaidani kowa a kowanne yake tare da shi ta ga wata mas'ala da muke ciki a yau za a zo irin abun ruwa amma ga ai akwai shaidani a zirin da shi kamar kai ba shi mai mai koyar da shi ya ci shi ne shi ma da ne shi haka ba imani kowa da ne shi illa a gama shi ɗan da nashi a gama lalace shi ne kuma za a yi da ɗan kuye da kai naka a gama lalace a saka dashi shi za a yi amma kowa ba aljini shi ba wani bai aljini kowa yi ba kun bai wuta da kai bai wuta bai zako ina iya nan iya ji da kai da ba ba ta kuma da koyo a yi ma kuwa har baka bai da wani iya nan bai da wani shi ɗan ne a nan tare da ɗan shi haka annabi gamu ko kuwa wani mutane ɗan hirzi hirsu wo aljini iya nan tare da kai aljini rashin aljini ne amma kakka yarda kowane aljini ne ka yi maganin labarin biyu ka bar hanya a baka labarin ƙarya labarin zai baka yarda wani wa wani mabin an binne a wuri kaza an sa a wuri kaza an tone ai kaza da ka da ka lalata ka hana ka ka buɗe duba ka boka in kana da imani haka na ga akwai fito shi ɗani akwai shi ɗan da wani kaza wasu namun illa ka karanta min ƙur'ani gurin karanta ƙur'ani ƙur'ani ma kullum mu gane shi ɗani kai ga ka imanin kai ne ma kuma ka ji hankali tsakaninka da Allah shin wai wannan duk mai yawa hadarin duk da ake samu ana samu a wajen wannan hira a nan shi take kai kai buruka shin hira take tasiri ga shi shedani ko qur'ani ni ka magana hira kai magana da take tasiri ko qur'ani in dai qur'ani ka kun ga tan shi amma ya wani wani ka tsaya da ya wani wani ku ka ku kam ita kan ta haya ta tsiri ko ba shi kan ba kaga da kan hira shi ko kun ka qur'ani ko karanta kun da tsaye in ma kaga akwai mai mutum da roƙo ta da shi ko karanta ƙur'ani kun ta huta amma wannan hira ya kuma wallahi ana samun illa da yawa ta tasiri ta raba zumunci ta raba harbi ta raba dangi kurin a zuwa mutum bai lafiya iya hira ana hudu ƙarya ana rada shi ɗan ya shigo wani lokacin shigo wani ban ba shi ɗan ma kuma sau da yawa wallahi ba wani shi ɗan za a zo kuma ban zai magana mata za a zo ana wa mace rukuya da kishiyarta dama an san adawa da kishiyarta kun yi dangawa kishe sharri ta daga ce ai wacce ta binne wuri kaza wacce ta magani haka sai da da gangam ta soki wata kishe wallahi suna yi da gangam in ba ma ki shi ma shi dan ne shigo ya kawo ta hira ya soko tun yana kuma mai hankali shi dan iya tare da kuma neman gamawa yake sai kana ka imani kana ahlus sunna kaza kaza kaza wallahi kai yake so kai ahlus sunna yake so ustaz kai ku so na ba da waɗannan cikin yan uwa iya wani da wani abin wakana irin wannan da kishi ya aka aka je aka rukuya aka kama suna a kaza an binne wuri kaza hada wurin binne wani a cikin zaki mutum kullum tun daga wani gari aka taso aka zo malamin suna su ne wakilin suna can garin suka zo nan mutum ya ce biyar da ba aka zo wajena da shi wancan kenan na ce ɗan wa kai kara a ƙa'adar suna malami kana bokanci ni ni ke bokanci ni wa yana kazo da bani kana da wani zariya da wani abu wani abu zariya wani jafar ya ce wajen wa kai karatu bokanci ne kake wajen za gani za gani yanzu tun garin garin da ya zo wajen kasa kai mata ne kai ɗari hudu ba aka ɗauko da ɗan uwan matar aka zo da shi aka zo aka zo nan garin aka biya kuɗin mota me ya a rubu aka ce mishi an binne a wuri a wani wuri aka binne a wuri shi kuma daki da karo da wuri shi daki ne da karo ya za a ce kuma aka zane kuma shi ba labari shi mutum shi a rajin albani da ko jafa dan ya san ƙarya ce ya yarda da ƙarya ce ya ce wani da Allah ka yarda a ji a buɗe kara ba shi kuma sai a kara kara a hudu ba dan ba hudu biji da har ziyar shi ba suka tai aka sara ɗaki aka buɗe karo ba abin da aka samu ya tsuru mutu ka zai da jiya shi ɗan ya rubuta ka ya sa ka yi da shi ka yi bula wani musamman ka zo da makarantar gari kaza bukan ce ɗan in kaka ce kai an su nuna gini wallahi da sa ka zama da boka kun boka shi boka kawuri ne bukan ce kawuri ce ba ta shi ba abin da kawuri da kai kana suka mai bida kai ka shirka kai ka shirka kana suka mai bida kai bida wallahi ba hankali ba ai hankali ka tsaya kan shari'a kuma karanta ƙorani da alkalu suna ga marar lahiya ka dobar ga allah da da sha allah da ta shi lahiya kaka yare da rubun shi da wani duk abu da yawa da ake yi akwai barin cin gaskiya amma akwai rubuwa shari'a shi ne karanta ƙura'ai da da asajin suna wa mutum kun wata da bashi lahiya shi ke nan amma wannan hirin sai da kawo wannan duk ana abin da bashi allah ta rike mu ya ce shaidani iya kiran ɗan ƙungiyar shi da zama to yan wata kuna kinan ta hankali shi allah ce gaba الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير الذين كفروا لهم عذاب شديد sun su kawarce ma Allah alƙawarin azaba mai tsanani amma wallazina amanu wa amilu salihat amma suka yi imani suka yi aiki nagari lahum maghfiratu wa ajrun kabir suna da gafara daga wajen Allah duk laifin da Allah zai gafarta musu kuma da sakamako mai girma shine gidan aljanna Allah ya samu Allah ya
أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا شن ينزو wanda aka kawata ma mummunan aikin shi fara'ahu hasan yake ga aiki ne na kwarai mana nan iya daga cikin abin da ke kai mutum ya bau in Allah ya gama da kai kana mugun aiki amma ya ga shi na kwarai kin baka shuraren manuwar ba ka shiga ba ka jama muhalli bai ba ko ka tafi wa'azi tunda kai daga na yanzu misali wanda sun iya zina shan giya shi ma iyaye abin iya damun shi iya koya maki amma wanda shi bisa ka ce amma bid'a ta hadari shi dan bid'a iyayi ne a matsayin da'a ga Allah har ma za a samu lada shi na hadarin shi ke wannan bai shuwar da wuya ba da wani shuwar shi na hadarin wanda aka kawata wa mugun aiki yana ganin shi mai kyau madewa mazanata ɗan giya mori walla koyewa su guso masu sanari ta ga wannan kusa mai kallon hasan sama kallon ɓanna ta wannan bai da wahala gyara amma ga wanda ya ɗauki ɓanna gyara abu ne mai ƙwari na ƙwari wannan ya gama yawo ya ce fa inna la yudullu man yasha wa yahdi man yasha Allah na fatar da wanda yake so ya shirye da wanda yake so kenan fatarwa shirya abu ne daga Allah kuma mai katari da Qur'an dan haka idan Allah ya dabawa bai bai da magana dir kai ka bashi ko daga firatis firatis firatis nafsu ka alaihi hasarat kada bakin ciki ya gama mana kai ma za a halaka da kai kidan kada damuwa da imani ta dame ka kai ma ka shiga mugun hali kada damu wannan imani wata baiwa ce daga Allah eh baiwa ce Allah ke ba da imani ga wanda ya so har imani bai da kai haka zaka bar shi inna la alimun bima sana'u duk wani bayin Allah Allah ya san abin da kowa ya لأنك هناك وأزيد شيئا على الكفر
والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور
‘yan wa'anan wannan aya ta cikin ayoyi da suke ba mu ɗan dungu na ilimin gama hadin Allah ta yi wallahu ladi arsalar riya Allah shi ne ke tada aika iskoki iska daban-daban ya ta yi fatusiru sahaba wannan iskoki ai su suke gamuwa su haɗu sai a samu girgiji mai magana cewa an ce musu ai mu ana ce allah ke ruwa su kuma masa labari ruwa da ina ne ke tashi ke ba kore ya tashi ina ne ga mulka kuwa gamu yawa ya ce tuna shi ya ta wannan da ke ba koren da ke tashi da kasar gamu wani iskar waye ke tada waye ke tada adar a gamu Allah ya tashi yanzu kun da baka labari Allah ya ce ko da baka baka labari za a dace ka an gama tsakanin mace da miji mani aka maka waye aka baka labari abin da aka ahe ka ya ka dake Allah wannan kurin an ce Allah ya ce kurin nan kuma an haka ga maka ga yanda aka halitta me matsala shi mani na kan wata da wani aikin waye aikin waye aikin Allah shi ka fi tsaka shi su ma iskokin Allah ya haɗa iskoki tsara su tabbatin ruwa mun za gane hikimar Allah wale wa kullum da biya da kana gano Allah mai hikima ne me yasa yanzu ɗan uwa ai kuna labari sai da bincike da Allah muke a ji ina ne za a kai mars ta nan kana bincike a kota rayuwa a yau ina ne duk wannan duniyoyin da aka bincika har yau da Allah mai gani da inda zai babu inda ake ruwa dan babu babu babu rayuwa da ta babu inda Allah ya shi system irin tsari na kilimar irin ta babu da zama Allah biye ba dan marayi a can amma a nan ne Allah wani da a duniya da yawa an hango duniya da yawa kalan da yawa a cewa rana babu inda ke rayuwa a yiwuwa wajen nan na Allah shi da mu zama rayu shi duk Allah shi tsara kayan shi za a yi kaza a yi kaza a gama su kaza a samu ruwa a zuba a tsaka ta buɗe ruwa ko an Allah tsara kayan shi in bai karanta ka karanta da ilimi wannan abin Allah ne ka ba kanka wala gurin shi ya da iskokin suka samu da girgiji fasquna bayan an gada iskoki an samu girgije fasquna ila baladin mai sai a kora wannan hajin na labari ma baka ilimi kana tele a garin ku balle an ga ban tawara yadda an gurin mutum suna cewa hajiri ya tankaro wuri gari kaza ana ana bana maka hajiri ke mummuwa ko da mummuwa hajiri yayi kaza zai ta sha gari kaza za a samu ruwa gari kaza a cikin haka baka labari gari kaza wajen gondezar banturazar na mudi na wane ne hamar da bar kwana kaza ai tahiyar hadirin ce hadirin da aka hada shi ake baka labarin tahiyar shi vitas ke da yake tahiya za shi zaka zaka garin ku a lokaci kaza shi ne ku suke diba kurin suna kan na'ura suna ga gudun shi kamar za ka hamsa labari wannan wato a rungu ka je ka tare shi a rungu kai tara ba gaba ka ba ka san gudun rungu gudun take yi na tara da makara a kai tara shi ka kun fana tsoro tsoro ta kama hanya hanya ta faɗi ko bai ba shi ma hadirin haka ya kawo wani hanyar wari eh a ce mawace da mani iyaye yawa a ce sai da ruwa ba ruwan ba yawa ta wannan abu da hannun Allah ya kare shi in ka ba ka kwala kullum ka tsaya imanin ka da Allah za imanaka da Allah Allah ya komi ka shi ta yadda komai shi babu wani da wani to da Allah yake tare wani tsokokin yace hada girgije wurin hadarin girgijen fasqonahu ila balda mai sai mu kora wannan hadarin zuwa wani gari matacce mana wanda babu ruwa ya bushe kamar yadda za a an azu na mu rusha ma rusha ma Allah sai shi gari matacce eh kawai da ba mu rigan da shuka babu komai kawai ya bushe iska irin wannan Allah sai aika hadarin Allah ce fa ahyaynahu fa'ayyana bihi al-ardh ba'da mawtiha sai mu raye kasa bayan ta mutu kin ta bushe ba komai na ciyawa ana ruwa kwana ɗaya biyu da kewa sai ka zama shar a bayan garin amma ka je ka je ka dauki hoton garin ku ka zo bayan amma ka gada bayan ka je ka dauki hoton su kusa rulaka bayan garin ka ga dake kuma a kwambi ka dawo bayan yan muwa da yan muwa damana kuma ka gada bayan Allah ce shi ke wannan tsari to yanzu Allah nan jan hankali da ba mu labari Allah hada iska ta iska ta gamu ta gamu ta zama girgije an tura girgijen zuwa wani gari an rayar da gari an shayar da gari matacce bayan ya mutu sai ta kadalika rushu eh na magana a nan haka su a kaka dama nan wannan magana kadalika rushu kenan yadda kake gani a gabanka a garinku ana ana ruwa a yi tsoro a yi ɗan'uwa a yi waye kana ɗan'uwa wata a waye gari ƙasa ba komi ta bushe a yi ruwa wannan wurin garin da yake tsanwa da ya sake komowa kamar da wurin gasiya gasiya wurin tausa tausa wurin shiga shiga wurin kinkarba kinkarba komi in lalata hoton faru da malaka iri daya kuma wurin shi ne to ana ce haka kai ma wata ran za a taro da cikin sabon mutuwa shi ne ka zalika rushuwa a shi ana sarrafa da ce za a yi ruwa ruwa ingantatta bayan kowa ya mutu alata za a yi ruwa na arba'in kwana wata arba'in za ana ruwa yadda ka zana ana anabci ana barbara manzan da ka cewa dukkan jikin adam ya ce kula azumin adam ya balla illa ajabin zanar ba ya dukkan jikin adam ko da iya tsuwa ya lalace banda ajabin zanar ya ce ya ce mina hulka mina yurkam daga wannan abin aka halice ka daga Allah ta doka wani shi ne ke ba mu cewa adl kin kowa da yake cikin ƙasa wannan ruwa da za a yi shi zai barbara duk wannan halitta ta adl kin kowa ta nufi ta yi ruwa da kamar zama ƙasa ana mani zai barbara duk irin jin da cikin ƙasa iya barbara gaba ɗaya za kalma guda gaba ɗaya jiki ya koma mala'ika ya busa kowa da shi shi mala'ika ya busa zai kowa rai to yanzu wa da jikin za a mara ta wannan abu ta wannan ruwar za a yi za a gama kowane jiki a mashi na ke nan ce ka zalika rushu kuma wata ran haka za a tado ku daga kabari daga cikin ƙasa bayan kun mutu yadda ake shibka aka shibka a yi shibka a zuba tsoro matacce wuri ya bushe tsoro ya fito kamar na da kai ma haka haka za mu dan wani haka ne ta kan mukunan mu wata ran haka ne fita da mace ka annan da rabu tashar kuna hutawa da kabari da kasan wara fita da mutum kuma an kare komi eh Allah shi kama imani Allah kare mana imani daga nan kamata sabon sabon magana ce اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته